أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 24 ga watan Muharram hijira 1446 wanda ya yi daidai da ranar 30 ga watan bakwai miladiya 2024 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abinda yake sharri ne gare mu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara godewa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da karatun alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratu saba don daga farkon surar allah ya ba mu iko mun zo aya na 31 wanda yau za mu tashi aya na 32 zuwa abin da allah ya so Allah taimaka mana in jama'a ba su manta ba a aya na 31 Allah yake cewa wa qala alladhina kafaru kafirai suka ce lan nu'mina bi hadha alquran mu har abada ba za mu imani da wani alqurani ba wala bil ladhi bayna yadayhi haka ma ba za mu yi imani da littattafan da suka gabace shi ba su masu irin wannan Allah ya ce walau tara da kai manzo zaka gani idil zalimuna yayin da su wa'annan azzalumai mushrikai kenan mawqufuna inda rabbihim lokacin da aka tsayar da su gurin ubangijin su aka dakatar da su yarji'u ba'dhum ila ba'din alqawla sashin su yana mayar da magana ga sashi ma'ana da jagorori da barwansu kowa yana mai da wani magana amma ba magana kirki ba fa ya ƙunin labina su tuka ifu su wa'inda aka raunana a nan duniya wa'inda biyana suke yi za su ce lillabina su takabaru game da wa'innan da suka yi girman kai laula an tun lakunna mu'mini wallahi ba don ku ba mu da mun zama mu'mini kun da je da magana ta faru kai ne kaɓatar da ni in ba don kai ba to da na zama mutumin kirki shi yasa manzon tsira da yake la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha baya magana akan son ransa sai dai abinda ake masa wahayi yace la tusahib illa mu'mina kar ka yadda ka yi aboki da kowa sai dai mumini shi nan duniya duk wanda ba mutumin kirki ba kai ya zamo abokinka duk wanda harkar banza ta hada ku radda kuka rabu sai ku tsine ma juna in kun mutu buku tuba ba ku tsine ma juna gaban Allah shi sa Allah ya ce abokan juna ranar alkiyama sashensu makiya sashe ne sai dai masu imani su kadai ne za su yi aboka ta amfani su Allah ya ce ƙwalar labina stakbaru sai wa'innan da suka yi girman kai suka ci wa'inda suka yi imani kenan shi ne malamin su ce wa homul ƙada jagorori kenan wa'inda suke faɗa a ji sai su ci lillabi na stokaifu game da waɗanda aka raunanar da su ma'ana na ƙasa kenan waɗanda aka wautar da su aka nuna musu ƙarfi na iko ko ƙarfi na kuɗi sai manyan su ce da su ana hannu sadatnakum anil huda shin yanzu mu ne muka hana muku ku shiryu ba da irja'akum bayan kuma gaskiya ta zo muku bal kuntum mujrimin a a dama dai ku mujrimai ne masu laifi ne dama mun iske ku da laifin ku mun gane ko karuwa ta ce mu mutun dan iska dan Allah ta zage shi Allah ya kare mu ai dama dai an haɗu ne to su dama ko da waɗannan manyan suka zo suka ce mutai dama sun shirya kayansu kayansu na kulle jirara suke yi yanzu za ka je a gadar ba ka da kuɗin mota ka je can benbeni ka zauna sai ne ce a gadar da kai sai ka ce sai ka shiga ta ga zai alaƙa sai ce kai ka kawo ni a gare da Allah dama ko bai kawo ka ba ta za ka yi ba to wani dama ko da ka gan shi cikin bid'a dama abin da zuci take so kenan da zuciyar shi ta zo sai ta raya mai ya bi son zuciyar shi shi yasa sai mai yin ce a dama dai ku masu laifi ne ko da muka zo dama abin da kuke so ku yi kenan Allah ya kare mu dan haka a yanzu abin da yake faruwa a haraka ta addini wani in kai masa fatawa ka ce mai hukuncin kaza in ka ce hukuncin kaza bai da kyau sai ka yana mala a dai duba ba a samu wani dan dalili dai wanda zai sauka wannan abu kaga da ya samu dalili dama shi yana bid'a in ka ɗora shi kan barna dama barnar yake so a ɗora shi akai Allah ka sa zukatanmu suna son gaskiya ne وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا sai wa'innan da aka rauna nasu ma'ana na ƙasa mabiya sai su ce mamanyansu wanda suka yi girman kai a nan duniya bal makarun laili wal nahar a'a ai ƙulle-ƙullen da aka yi na dare da rana shi ya hana mu yin imani ma'ana makarun laili wal nahar haɗuwan da aka yi mitin a ƙullama musulunci makirci da dare a ƙullama musulunci makirci da rana ai wannan makirce-makircen naku shi hana muna mu yi imani kenan in ba ku fito kun ce kan mu bi ba ai ayyukan da kuke aikatawa su suka hana mu mu aikata mu yi imani ina da misali kai kake ba mutum kuɗin cefa ne kai kake biya mai kuɗin haya sai ya ce zai juya ma baya sai ka ce in ka juya baya zan daina yi ma kaza zan daina yi ma kaza sai ya tsaya kinan ko da baka ce kashi tahi ba tsoron abin da yake samu shi ya sa yake tahiya to shine sai suka ce da su bal makrul layli wan nahar ai makirce makircen nan da kuke kullawa cikin dare da cikin rana shi ya zamo sanadiyar da muka ki karɓa imani ibta amuruna na yayin da kuke umartan mu cewa an nakfara billah mu kafircewa Allah wa naj'ala lahu andada musanya ma Allah kishiya wa asarrun nadamata suka asirta da na sani su manyan cikin zuciyarsu suna wallahi inda sun sani da basu ba su ma na ƙasan suna inda mun sani da gome bisuwa da ba yaushe lamma ra'ul azaba yayin da suka ga azaban Allah wallahi duk wanda baka bi shi da Allah ba sai kun yi haka kai da shi ranar lahira sai ya da na sani kai ma in ka bi sai ka da na sani lahira baka ce ai laihin ka na ni wa ni na ba kai ka ja ni a'a duk kun shiga ciki kuma kowa zai da na sani yasa duk lokacin da kuka tafi gona ruwanku ya kare kai da babanka kusa da kaga babu bai aza kuka ba ba wai mai jin kishirwa ba ne kai ne dai kai kukan naka na ya fito shi ma yana nan tashi ta ishe shi hana da misali ko kamar ku ɗauki dai azumi ne da sai hamma da sai ga mutum ya zo yana ta mulkake shi ko wanga ya yi tsaye a'a shi ma yana jin abin da suke ci to shine sai manyan suka ɓoye da na sanin da suke ciki da su ma wa'incan na gasa kowa yana da na sanin وجعلنا الأغلال في أعناقهم في أعناق الذين كفروا الله يتي muka sanya kokuma sarƙoƙi abubuwan ɗaure a wurin waɗanda suka kafurce wa Allah hal yujzauna illa ma kanu ya'malun shin ana saka musu da wani abu ne face abin da su kasance suna aikatawa amsar shine ba wanda za a saka ma da wani abu a lahira sai dai abin da ya kasance yana aikatawa jama'a ku jibi tashi hankalin da yake cikin wuta shi wuta fa yana tsabaka ne na ƙasa wuta ƙasa ne take aljanna ita take sama to in za a saka mutum cikin wuta ba a sakin shi haka saboda in ana baka kashi kana sa hannu ka kare yana rage ma ciwo a babu mummunan kashi irin wanda sai an daure ka kana kallo a bugi inda duk ake so to irin wannan azaba ake ma yan wuta ba wanda za a kada wata face sai an daure shi nan Allah bai gaya muna tsawon sarkokin da za a samu su ba amma a wasu surori a Qur'ani Allah ya gaya muna thumma fi silsilatin zar'uha 70 dira'an fasluku Allah ya ce sannan mu sa mai sarƙa tsawonta zira'i saba'in a ɗaure shi sana kaɗa shi wata ɗaure dai wala yi fiƙo wa zaƙahu ba wanda ya ka Allah ya ɗaure yau wanda ya san sharri kasan ɗauri nau'i ne na azaba ɗaurin kan shi ya yi kashi zama bane inda akwai wani ɗauri da za a yi ma in ka samu minti talatin a cikin wannan ɗauri ta gama lalacewa sojoji suna irin wani ɗauri in suna son su abin nan su nakasa ka wani irin ɗauri su kewa ko an sake ka ka lalace ke ɗaurin mutum yana nakasa mutum yaya ɗaurin mala'ika to ba a ɗaurin kaɗai ko mutum yana cikin wuta don haka jama'a duk wanda zai yi ma wasa da lamarin addini ku raba gari da shi don haka kana da aboki dan bid'a wai kaka ce a'a ni ina ruwa na shi bid'a shi mana ni in yi suna ta a'a ba abokin ka bane wani eh ina jin daɗin ra'ayinka amma aqida ta raba mu lahiya kai bid'a kake so ni kuma ahlus sunna ne dan haka zan nemi ahlus sunna yi abuka da shi kai kuma ka nemi dan bid'a ku yi abuka da shi yanzu wani ni za ke ma haka ka ce mai ban san ni da kai ni da na sani a ranar lahira an gane misali ko da haka duk al'amarin da ya shafi addinin ka kakai wasa da shi duk abun da ake faɗi in an zo lahira tambayoyi akan addini na za'ayin su akan imani na za'ayin su ina mutum kai wasa da wannan وما أرسلنا في قرية من نذير ba mu aiko da wani mai gargadi ba a cikin wata alkarya a cikin wani gari illa qala mutrafuha face masu daraja a cikin wannan gari mana masu jin daɗi masu kuɗi masu iko su ne mutrafuha kenan face sai ma'abuta jin daɗi a wannan gari sun ce inna bima ursiltum bihi kafirun lalle mu mun kafirce game da abun da aka aiko ku da shi Allah ya kare mu wanga ɗabi'a ce ta mutane biyu zuwa uku mutanen da uku in ba Allah ya shidda mutum ba duk wanda yake cikin su yana da wahala ya samu ya tsira shine idan aka ce wani ya amsa sunan shi mai kuɗi in ba sa ba sai ya girman kai idan aka ce wani a matsayi na iko ya amshi matsayi babba in ba sa ba sai ya girman kai idan aka ce wani a matsayi na ilimi ya sa matsayi babba in ba sa ba sai ya girman kai saboda shi mai kuɗi duk sadda ka zo kana yi masa wa'azi in baka da kuɗi dai mai yake yi to mi ma kake ba kake ka dami mutane mutum yana da iko ganin yakan yana da iko ka zo kana mai wa'azi wa kake ka dami mutane mutum yana da ilimi ka zo kana mai wa'azi ka to kai ma bai da ka sani ina da ma ka zo karatu wa'annan abubuwa mutanen na uku su suke gyara gari su suke lalata suke lalata gari in kuka yi sa'a ba kwa da malamai masu hasada ba kwa da masu iko masu girman kai ba kwa da masu kuɗi masu girman kai al'amuran ku suna samun sauki amma mafi yawanci wa'annan su suke fada da addini illa mu rahima rabbi Allah ya kare mu daga mun kai sai sa Allah ya ce amma arsalna min fi qaryatin min rasulin ai fi ahli alqarya ba mu aiko wa mutanen wani gari wani manzo ba da yake musu gargadi illa qala mutrafuha face ma abuta jin dadi wannan gari sun ce inna bima ursiltum bihi kafiruna mu mun kafirce wa abin da aka aiko ku da shi wa qalu sai su su rinka cewa masu kuɗi kenan nahnu aktharu amwalan kaifa mu mun kafi kowa yawan dukiya a garin nan wa auladan muka fi yawan kowa yawan yaya wa ma nahnu bi mu'azzabin kai mu mun mutu ba za a yi mana azaba ba wadda kamala ita ce ta kuɗi duk wanda yake da kuɗi bai da wannan kamala in dai ba lahiya bane abbaida to ya samu nakasu a dukiyar da Allah ya bashi idan ka amsa sunanka mai kuɗi to ka yi kowa yawan ‘ya'ya a ce kana da mata hudu ga ‘ya'ya ga kuɗi amma ka ga mutum yana da kuɗi ‘yan mace guda ɗan ɗabi uku sun koma gehi a gari ko ganin su ba ka yi akwai saura mana akwai saura musamman dai na garin nan sai ka ga gida an yi shi hawa biyu uku wai mace guda ta a cikin shi kwanaki wani aboki na kai mai ziyara ya ƙi na ira cikin francophonie italy ne nace mai ka ƙara aure ne ce a mata guda ne nace wallahi kai ka ci amana kuɗi ka ci amana kuɗi kai ka gina wannan gida ga ɗiyan nan suna da buƙatar ɗiyan ahlus sunna ka zo ka makala mace guda na nan in baka da hali kakka sa kanka rigima ta ƙara aure mata biyu ba na talaka bane kullum yana gaya muku mata uku ba na talaka bane amma inda kudi akwai abin daukar ɗawainiya ka ka tsara mata guda ka yi biyu ka yi uku ka yi hudu amma babu hali ka tsara gudarka wani sai ce kun zuciya da sun yi hada shi da ita ta yi hushi sai ce shi wa aure zai kara ya yi mata biyu ta kataka sai zaman bayi zai da arabu ke ta addu'a Allah ya ba buɗe ina da wage kun ci sharrin su ko wa qalu nahnu aktharu amwala jama'a ba alfahari bane wannan alfahari ne mun fi kowa yawan dukiya wa aulada mun fi yawan ƴaƴa kai daga ƙarshe da ma nahnu bi mu'azzabin mu ba za a zautar da mu ba wannan su sun faɗa ne akwai kuma wa'inda aikinsu shi yake nuna ba su yadda da za a yi musu azaba ba duk wanda ya yadda akwai hisabi akwai azaba a ranar lahira ba zai yadda cuci wani ba ba zai yadda shi kaza ba yadda shi kaza ba amma duk wanda kaga yana amfani da dukiyarsa ya cuci wannan ya amfani da dukiyarsa ya zalunci wannan ko da bai faɗi a baki cewa bai yadda da azaba ba amma yana nuna bai yadda da azaba ba Allah ya kare mu kulka ce da su inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha ai ubangiji na shi yake yalwanta arziki ga wanda yake so mana kudin ma da kun kaga kun samu ba na ku bane Allah na ya baku shi kuma arziki da Allah yake bayarwa ba wayonka bane gaba ka ba da baraka bace Allah ne gaba su ashe da kuke cewa ku kuke da yawan dukiya ku kuke da yawan yaya ai Allah ne ya ba ku yadda ya ba ku yana iya ba wani sannan wa ya kuma yana ƙuntatawa ga wanda yake so mana ya tauye arzikinka duk Allah yake yin wannan da haka komi ka ga mutum ya malaka a duniya wala Allah ne ya ba shi kuma duk sadda ka ga karasa Allah ne bai baka ba kowa ya sa wannan idan ka san Allah yake ba su in ka san menene na alfahari akwai su ma yaya Allah yake bayarwa wani wallahi kudin da gare shi in sai da da ake yana iya sayo da amma bai da shi dan me Allah ke ba da da wani yana nan diyan ma matar ana ba ta maganin kar ta dauki ciki sai ta gama shan magani sai ta ayi tawaye saboda kyauta ce ta Allah ba ba ga wani ashe da dukiya da ƴaƴa na Allah ne masu alfahari da suna da ɗiya masu alfahari da suna da dukiya Allah ya ce a bari dukiya Allah ke ba da ita kuma ‘ya'yaye Allah yake ba da su walakin na aktarar nasi la ya'lamun amma da yawa daga cikin mutane ba san wannan ba wasu kuma sun sani suna yin kawas ba su sani ba wani yanzu in baka da kuɗi ganin shike baka da dabara ko baka da mai fenin kai baka iya jiran harka ba wani wani lafiya zai shina ma faɗa kai ba haka ake ma kuɗi ba kai kaza kaza kaza wai shi yanzu wanda yana da shi adda wayo a Allah babu wayo a cikin kuɗi kullum ana Allah yana buga wani misali sai ku taso kwamba wawan cikin ku shi kuɗi to ba ga bane ko kuma wanda kuke ganin shi ne mara azancin cikin ku sai ya zama shi adda yaya da yawa in sa ya ta yana gida kwance iyalai na wurin suna mai noma kamar ƙauye ko ba gona can kana zuwa to wani mutane mun ka taso amma yanzu ya huta no Allah na buga mana misali ne ba waye bane yake ba suwa Allah shi yake tsara mai shi kenan duk halin da ka samu kanka ka ka sa hannu bai ka karba in ka samu hali na wadata ka ce Allah ne ya baka kakkai alfahari in ka samu hali na samu yaya ka ce Allah ne ya baka da kai alfahari in ka samu hali na babu ka yadda Allah ya kaddara ma wannan kakka butulce wa Allah kai ma kana da ni'imar da wani bai da ita Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma amwalukum ku dai sani ku masu alfahari da dukiya dukiyoyin wala auladukum ko kuma ƴaƴan da kuke da su billati tuqarribukum indana zulfa ba su ne suke kusantar da ku ku samu kusanci gare mu ba Bana yawan dukiya yawan ƴaƴa ba shi yake sa a samu kusanci gurin Allah ba yawan dukiya yawan yaya ba shi yake sa a samu yarda Allah subhanahu wata'ala to me ke sa a samu yarda Allah abin da ke sa a samu yarda Allah shine man amana duk mutumin da ya imani wa amila salihan yayi aiki na kwarai fa ulaika lahum jazaa'u dhif wa inna su suke da sakamako na lillinkawa su za su yi aiki a linka musu kai dai a baka goma kai goma a baka ɗari ko ba haka bane Allah ya ce su suke da wannan sakamako bima amilu sakamakon aikin da suka yi wahum fil ghurafati aminun su dai wa'annan suna cikin dakona a gidan aljanna ghurafat ay fid darajat suna cikin matsayi matsayi a gidan aljanna aminun suna cikin aminci ma'ana suna cikin nema da ba sa ko mafarkin ta kushe ko da yaushe akwai ta kun ga wannan ayar abin da take nuna mana shine in kana son ka samu kusanci ga Allah abin da zaka yi shine ka yi imani da Allah na dai kenan na biyu imani kada bai shi bai isa ha kaga zo za ce ai ni ina da imani a'a aiki kai aikin da Allah yake so bayan imanin ka to kai aiki da Allah yake so imani da aikin kwarai su suke ba mutum kusanci ga Allah ba yaya ba ko duki haka Allah ya faɗa sannan neman kusanci ga Allah ba wai kame-kame na ake ba kawai yaya na kake ka samu kusanci ga Allah kawai ka dawo ni Allah yake so ka yi bayan ka yi imani ka zo ka yi ta yin abin da Allah yake so kawai sai ka samu kusanci da Allah ci ba wani wadanci ake ba ba sai an kama kawa da wani ba an rika shehi kaza ko an rika wani kaza a'a shehinne ana musu biyayya in sun bi Allah ana girmama su in sun girmama Allah ba a ce ka ci mutuncin shehinne ba ba a ce ka wulaƙanta shehinne ba amma ba a ce ka rike su ba mazu Allah an ka ce ka rike an gane misali ko wannan shi ne mahallin shahid wani da zo shi na cewa ba a girmama malamai ba a kaza ba a kaza a a aqidan mu ba wani malami da zamu ci mutuncin shi ba wani malami da zamu zaga ko wani malami zamu girmama shi amma duk matsayin malami matsayin shi yana kasar nan manzon Allah ne dole za a girmama malami inda ya ce a kama shi a bar manzon Allah kowaye mun bar shi mun kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka yi wannan za ka samu kusanci zuwa ga Allah kuma duk inda ka shiga matsala ka daga hannu ka ce Allah gani Allah zai hita ka daga cikin matsala tambihin da zan yi mana jama'a ya kamata mu gane cewa ba sai in komi naka yana tahiya daidai ba ne kake da kyakkyawan alaƙa da Allah ba ba sai in in kan roƙi kuɗi ka zo ka so har ka samu kuɗi ba ba shi yake sa kana da alaƙa da Allah ba a'a shi mu'mini abin da yake sa mai ya gane yana da kyakkyawar alaƙa ga Allah shine bai jin ciyon in yayi ma Allah ibada wajen ibada bai gaciya kuma duk sanda zaka ji Allah ya jarrabe ka da musibar da in wani na sai yayi hawan jini kai kuma ba ma a gane kana da wannan musiba alamu ne kana da kyakkyawar alaka da Allah ba wai yana nuna sai in kana hawa babban mota ba kana da babban gida kana da kuɗi a cikin aljihu shine kake da alaka da Allah mu rike wannan da kyau wani shi ganin shi in ya roƙa ya roƙa bai samu kuɗi ba bai da ko sisi sai shiga kamar cewa ai shi lamarin nan ma bai gane ba a'a Allah ya sa ma kai natsu da shi arziki ne arziki ne Allah kai muna arzikin samun yadda da kai samun dogaro da kai in ka samu wannan ka samu jari baka da ko sisi amma ka san ba wanda ya yi ma sai Allah haka ake so in ka samu wannan ko babu kakka dawo Allah yana tare da kai Allah subhanahu wataala ya ce wallazina yas'auna fi ayatina amma fa wa'innan da suke kai kawo suna ƙaryata ayoyi yas'auna fi ayatina ayyukan bibuna wa'inda suke ƙaryatawa da ayoyinmu kun gane misali Allah ya ce mu'ajizina su wai ba za su zama gagararru ba ba za su gagare mu ba in mun buƙaci kama su za mu kama su ula'ika fil azabi muhdarun wa'annan fa za a halarto da su a cikin azabar Allah rana menene rana alkiyama mana muhdarun mu'azzabun za a halarto da su a musu azaba in ga mutum yana lalatar shi wallahi bai karin Allah ba kawai Allah yana kallon shi ne sai da an karta shi kama shi kama shi kawai zai shi yasa Allah ya ce walladina yas'auna fi ayatina wa'annan da suke ƙaryata ayoyinmu yas'auna ay suna kai kawo wajen kulla makirci game da ayoyinmu Allah ya ce mu'ajizina ay laysu bi fabina minna ba su isa su gudu su hita daga hannunmu ba su ulaika fil azabi muhdarun wa'annan za a halarto da su a cikin azabar Allah Allah zai musu azaba kulka ce da su ya rasulallah inna rabbi ya basutur rizqa liman yasha'u min ibadihi Allah shi yake shimfida arziki ga wanda yake so ga menene ga bayansa wa yaqdir la ya kuma kumta ta arziki ga bayansa ma'ana ya yalwanta ko kada ya yalwanta shine yake wannan wa ma anfaqtum min shay'in ku sani duk abin da kuka ciyar na wani abu ko yaya yake in kun ciyar dan Allah fa huwa yukhlifuhu Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake maye muku da abin da kuka ciyar mana ya maye muku da ba ku lada ya kuma linka muku fiye da abin da kun ka bayar wa huwa khairur raziqin Allah shine mafi alkhairi masu arzitawa ku duba ku gani Allah yake magana akan arziki ko ba haka bane kenan Allah yana shimfida arziki ga wanda yake so min ibadi abin da nake so in ƙara da cire mu daga cikin kokolon mu har yanzu mu wai mun takaita abin da ake ce ma arziki shine a ce kana da jari mai yawa kana da gidaje kana da hilaye mafi yawanci da an ce arziki shi muke kawo a cikin kokolon mu wannan ɗaya ne daga cikin kashi miliyan na arziki in ka rasa wannan kakka ɗauka wai ka rasa arziki ne a'a ka rasa wani ɓangare na arziki lahiya arziki ce wani ya rasa ta hankali arziki ne wani ya rasa shi zaman lafiya arziki ne wani ya rasa shi mata ta gari arziki ne wani ya rasa ta samun ɗa na gari arziki ne wani ya rasa shi mallakin muhalli na kwana arziki ne wani ya rasa shi kowa haka wani kenan ana magana arziki ka rinka duba da Allah ya ce ya yalwanta arziki sai kalla da ba ka je baka da ko sisi sai ka ce kai Allah ya ba arziki ba a'a baka san arziki ba kudi dai an baka da amma ba arziki an baka da sai da wani ya zo na can ku dai sai Allah bai muku arziki ba wala ka ka yadda a'a bai zai tara mana kudi ba amma ba wai bai mana arziki ba ke mu kullum ba mu yadda ka ce muna ba mu da arziki ta kaka a'a muna da arziki sai dai kana da irin naku kuma muna da irin namu an rike wannan ko a sa wannan a cikin kwakwalwa muna da Allah ya haɗa mana duka in bai samu ba wanda ya samu Allah ya samu gode wa Allah da wanda ya bamu Allah ya ce wa yau mai yahshuruhum jami'an ranar da Allah madaukakin sarki zai tashe su ga baki daya kun gane ko mana wa'inda suka yi rayuwa a nan duniya kenan an ka tashe su da waɗanda suka ƙibin Allah duka suka tasu wurin Allah sun mai ƙolu lil mala'ikaci sai Allah ya ce da mala'iku a ha'ula iyakun kanu ya buduna shi waɗannan ku ne suka kasance suna bautawa a duniya abinda ake nufi shin waɗannan ku kuka ce su bauta muku an gane misali ko ai bi amrikum da umarninku ne waɗannan ke bauta muku qalu subhanaka sai malaku su ce ya Allah tsarki ya tabbata gare ka anta waliyuna min dunihim kai ne majibanci al'amarin mu koma bayan su mu kai ne masoyin mu kai mun ka sani ba su ba bal kanu ya'buduna al-jinna a a suna dai bauta ma aljannu ne Allah amma ba mu suke bauta ma ba aktharuhum bihim mu'minun da yawan su sun yi imani da aljannu wannan shari'a akwai ta gobe gaban Allah mala'iku sun yi gaskiya ko su gaskiya ba mutane suna yadda da aljannu fiye da yadda suke yadda da Allah ban ce duka ba mafi yawanci tsahi da aljannu ake wannan haraka surkulle da aljannu ake wannan haraka wai mutum yana da Allah Allah da ya aljani in zai neman kariya sai shiga in ba ya in ba ya hada da aljani ba bai samu kariya inda bai rika aljani ba ya saki Allah ya kama aljani ku dai ku gani kasan nan yadda mutane suka yadda da harka tsahe tsahe ku duba yadda mayagun malamai suke da valer saboda suna aiki da aljanu ka duba yadda mazaje da mataye suke yadda su ce gurin bokaye su yi musu aiki ko su nema musu sa'a ko su ba su kariya don su yi amfani da aljannu yau idan kai malam za ka ce ma mutum za ka yi mai addu'a ka roƙa mai Allah in ba kai aiki da aljannu ba ɗoka yake addu'a ka ba ta ƙwarai ba ce ba ya ganin ka a matsayin malami na ƙwarai ba ya ɗaukaka a matsayin kai mai ilimi saboda ba ka aiki da aljannu wanda ya zo ya same ni ya ce min malam ina da bukata addu'a nake son a yi min nace wa damin bukatun ka ya ga bukatun ka nace ce za a gaya ma Allah yace to mi za a yi nace a babu komai yace haka kawai za a yi addu'a ba komai nace a ba komai ya sake dawowa yace malam na sake dawowa a yi min addu'a a gaya min da mi da mi za a yi yace mai mu ahlus sunna Allah na mun ka yadda da shi in muna da bukata Allahus samad Allah shine abin nufi da bukata za mu tattara bukatunka ga baki ɗaya mu gaya mu Allah yana jin mu yana ganin mu shine mai biyan bukata zai biya ma bukata eh kallam dai tashi ta bai ƙara dawa guri na ba yanzu shi haka za a addu'a addu'a kawai ba a ce a kawo komai ba aqidan mai imani yana imani da Allah ne amma wanda bai da imanin kwai yana imani da aljanna wallahi ku gyara aqidan ku ku sani cewa aljani bai ba da rayuwa bai ba da kariya bai san komai ba mun karanta jiya a cikin suratu abin nan a ita ce ne kom cewa aljannan gufa bubbun kare ce fa su ba yan cuwa-cuwa ne wani misali ba su san ne ba lokacin su bai ma da allah ya tora asirinsu cewa inda wani abu zai faru a nan wallahi in dai ba aljani ya rasar da an kai shi ba bai sani ba cikin sojojin da ba shi ma duk tararar ta ya za mu kinan ka rike Allah sai ka huta kuma bokaye kamar da nake gaya muku ku rike wannan suna amfani da rahonni an gane rahonni aljannu shiɗannu ko wani mutum ba yana da shiɗani ba to duk abin da take cike shedaninka ya sani to shi ko boka yana da wasu shedanu tare da shi duk shedanin da ya rasa aikin yi sai boka ce zo in baka aiki zauna idan kai ma'abucin zuwa gurin boka ne da ka tunkaro ga wuri za ka to inda boka waɗanda shaidanu da annan su za su je su sallama ma shaidaninka ya mutumin kanan ya yi e sunan shi ya wani sunan shi da gari kaza wani gari kuke mina na yake son ai mai kaza sai shi tambayi shaidaninka duk labarinka sai shaidaninka ya gaya ma shaidanin boka kun gane to wannan shaidanin boka sai ya zo shi gaya ma bokan sai ya ce to ha na yi magana da shaidanin shi ya ce sunan shi kaza da gari kaza yake matsalar shi kaza ce kinan da ya shigo ka kira sunan shi an gane misali ko yanzu idan ya shigo sai boka ya ce a wane an zo lahiya ina su wane ai da gari kaza kake ba matsala kaza ta yi da kai ba kuma da gaskiya na ko ba haka bane shi gaibe ya fassara ba gaibe bane ya fassara ilimi ne an ka bashi to kai kuma da yake da kiki ne kai baka san sharrin bokaye ba ce ka kaji mala ni da ina shigowa yace suna na wada kaza da gari kaza nake matsala ta ba shi na ga mai ta to za a ba kaza da kaza wannan ya shege fa duk mun ya shi fa wallahi tallahi duk da ya shege na mu iya shi saboda neman lahira na yasa ba mu ya damu abin da Allah baya so mun ce muna zama ji kudin mutane in kai wata guda biyu ba za mu tara ba neman lada ne neman abin neman yardan Allah neman yardan Allah amma wallahi shi iskanci da kuke gani ba zo aka kaso a so shi ba rana guda mutum na so sai zama na iska haka ne mana zama mutumin kirki na adda wahala saboda shi kana ganin wasu abubuwa za ka kawai ka zama malamin boka in ka yi rana guda ne inda yin yanzu ka zo ni cewa yana son ka zama malami akwai da zai yau in muna son mu kira aljani akwai da zamu mu kira aljani ya zaka mu ce mai to kwantara a ce ka cin mu ci kai mana kaza mu ma kaza ai shikenan to kun ga yadda suke yi kai sai ka dauka sun san wani abu abun da sun ka sani wata rana hajjaji na taba ba ku wannan labari kawai munasaba ce ta kama saboda ku gane cewa aljani bai san gaibe ba kuma bai da wani abu da zai tsina nama shi ma dan cocuwa ne hajjaji ya kira wani boka da ya kira shi ya zaunar da shi sai ya juya ya ɗauki duwatsu guda tara ya jimke a hannu sai ce mina na a hannuna sai ce ai duwatsu ne guda tara akwai kala kaza akwai kala kaza akwai kala kaza akwai kala kaza ya bude ga sai da tsoro guda tara kuma da abin da ya faɗa haka ne sai ya waci da su sai ya buga hannu ya damko ƙasa sai ya ce mina na da damko ya ce ƙasa ce ya ce ƙwara nawa ce gaba gaba ya ce bai sani ba ya ce to harko ya aka yi ka sani ya ce harko abin da ya sani sani sadda ka je kana ɗauka su shaidaninka yana tare da kai sai na ce mashi na ya je ya tambayi shaidaninka mina na ka yi sai shaidaninka ya gaya mashi shaidanina cewa kayi kaza da kaza da kaza ne shi na ya gaya mai sai ni gaya maka amma yanzu da ka ɗauko ƙasa ko shaidaninka bai san ko ɗanawa ba ne bale shi gaya min shaidanina bale ni in san ko ɗanawa ne an gane misali ku? me nake so in ciro mana da shedadu da suke aiki in sun kai wani abu sai ka zo kuna ganin kamar malaman nan suna da wani abu ne wallahi kawai yaudara ce yaudara ce dan haka ku rike Allah ku rike Allah duk wani da zai zo da aljanin shi ba mu ci aljanu ba a amfani da su a cutar da mutum ba amma da izinin Allah ba mu ce ba a sihiri ba ba mu ce babu sammo ba ba mu ce babu aljini ba duk ko inna akwai su amma ba su amfanin komai sai da izinin Allah komai ba su amfana ba Allah ake dogara da shi to shine sai Allah ya ce mala'iku suka ce bal kanu ya'buduna aljanna su mutane sun kasance suna abotan mutane ne aktsaruhum bihim mu'minun da yawa suna yin imani da aljanna Allah ka hidda mu daga ciki fal yawma Allah ce to yau fa aka ne ko shine ranar alkiyama la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an sashen ku bai iya amfana ma sashe wani abu wala barran ko kuma bai iya tunkuɗe ma wani daga cikin ku wani cuta da zai shafe shi ana ba ka iya kawo ma wani wani amfani ba ka iya kawo mai wata cuta in cuta za ta same ka bai iya kare ka kuma bai iya kama wani amfani wanda ƙolo ni da bai na zalamu Allah ce sai mu ce da wanda suka yi zalunci a zulma ana shi ne a shirk don rike aljanu shirka ne waɗanda suka yi amfani da aljanu a nan duniya sai mu ce da su zuƙo azaban narin lati kuntum biha tukadhibun ku ɗanɗana azaba na wuta abinda ko kasance kuna karyatawa da shi a ranar lahira yanzu a zamanin nan na yanzu duk wanda ya rike aljani dan Allah ya cancanta a sashi wata ko bai cancanta ba babu wanda da'awa ta addini bata zo masa cewa amfani da aljanu kahirci bane babu shi wasu sun a yi sallah ai musu wannan azin an tashi gobe sai ya gan shi ya wurin boka duk matsayinka in kai amfani da aljannu ka bar Allah lahira wala sai kona babu asara a duniya irin ka samu duniya ba ka samu lahira ba babu tabewa a duniya irin ka rike wani ba Allah ba aiki da boka aiki da aljannu aiki da tsahi wallahi duk wanda yake a wannan in ya mutu bai tuba ba shiga aljanna ba kuma ya shiga wani baya fita har abada ne nan irin wannan sakonin wanda ya ji shi ya kamata ya kiyaye ya kama Allah kama Allah wani sai ce ma yanzu zamanin yanzu za ka yi da ka tsauna haka nan ma ka neman tsari in ba ka nemi tsari ba kai ka shiga to wanda ya rike Allah ko tsarin da kai wannan mu rike Allah wa idza tusla alaihim ayatuna idan ana karanta musu ayoyin mu bayyinatin wayanda suke fili mabayyana wayanda sun gane abin da ake nufi kalu sai su ce ma hada wannan ba ba kowa ba ne suna nuhi manzo sallallahu alaihi wasallam illa ifkum muftara ana wannan qur'ani da manzo ya zo da shi illa rajulun ko illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum yana son ya kare ku ya kange ku daga abinda iyayenku sun kasance suna bautawa faƙalu suka ce ma haza illa ifkun muftara wannan ba komi ba ne kirkirar ƙarya ne kawai aka jini faƙalin da na kafaru da haƙƙi wanda suka kafirce su ce ba gaskiya da ma ja'ahun yayin da ya zo musu in haza illa sihirin mubin wannan ba komi ba ne sai da sihiri mabayyani mana abinda ƙur'ani ya zo da shi su ce sihiri ne abinda manzo Allah ya zo da shi su ce ƙarya ne an gane ko sauran mutanen mu ba haka suke ba sai kayan aji ka kare sai a ce yaro ya sha an kayi heka su malam wani ma da sun ka taso suna abin gaba su hana ba sai kai na zaka zo ka ci kaza wannan ƙarya ne ba mai dada wannan da wannan ai babban jahilci ne kuma duk sadda wani zai kare ta ka saboda da'awa ta addini bai kamata kai fada da shi ba kiyaye wannan bai kamata ka ji haushi ba bai kamata ka zage shi ba abin da ya kamata ka tuna cewa akan wanga aiki wanda ya fi kowa daraja a duniya an zage shi haƙuri yanzu sallallahu alaihi wasallam da yazo yana da lakan safa Abu Ja'al yazo ya zage shi ko tauba shi ka kallon shi kai yake bai za mu rubin lawi mazu kiram kawai kallon shi yake ko ta tafasa bai ce masa duk wanda ka iske shi yana fada da wani wai saboda ya mai wa'azi ya zage shi yana da ƙarancin fahimtar yadda da'awa take ai saboda da'awa ba a hada saboda da'awa ba a zagi saboda da'awa ba a wayi ma wani habaici ka dai faɗi gaskiya ka tsaya nan baman sha falyumin baman sha falyaku wanda yake so ya imani ya gyara wanda bai so ya rige nashi amma kai mai dawa faɗa ba aikinka ba ne haƙuri shi ya aikinka kisa Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin in aka karanta musu ayoyinmu mabayyana qalu sai ma hada wannan fa ba kowa bane illa rajulun sai dai wani mutum salihin manzo sallallahu alaihi wasallam yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum yana son ya kange ku daga bautar abin da iyayenku so kasance suna bautawa wa qalu suna cewa ma hadha illa ifkum muftara wannan ba komai bane face kirkiran ƙarya da aka kirkiro shi wa qala allazina kafaru lil haqqi ko inda suka kafirce wa gaskiya sai su ce lamma ja'ahum yayin da gaskiya ta zo musu in hadha wannan abun ba komai bane illa sihrun mubin face sihiri mabayyana wa ma atainahum min kutubin Allah yake cewa mu fa ba mu ba su wasu littattafai ba yadrusunaha da suke karanta su abinda ake nufi su da suka ce ƙarya ne suka ce kirkire ne aka yi ina ne suke da wani littahi da yake tabbatar da wannan kenan magana su da suka faɗa ba a ilimance suka faɗa ba sun faɗi son zuciyarsu ne su mutanen makka mutanen madina kafin zuwan manzala an taɓa sauko musu da wani littahi to ina suka ga cewa wannan abun ƙarya ne babu shi yasa sai Allah ya ce to ai mu ba mu sauko musu da wasu littattafai ba bale ma su ce cikin littattafan suka karanta cewa wanga abu ba gaskiya bane wa ma arsalna ilaihim qablaka min nabiy kuma ba mu aiko musu da mai wa'azi ba kafin kai kai ne na farko to ya za a su ce ƙarya ne kenan su daga ƙarya shine abin nufi ka ce ba mutum kaza ka zanka yace ba dai ni ba sai shi sai dai wa an gane misali ko ba dai ni ba sewa kawai ai amsar ba sai an faɗa ba ko kenan inda ba a sauko muku da wasu littattafai ba kuma ba aiko muku da wani manzo ba kuka ce wannan abin da yake faɗi ƙarya ne to kenan ba ƙarya ba ne gaskiya ne Allah yake cewa wa kazzaba alladhina min qablihim ai waɗanda suka wuce kafin zuwan mutanen manzon Allah sun ƙaryata manzanninsu wa ma balagu min ishara ma ataina su mutanen makka ba su samu matsayin ɗaya bisa goma abin da muka baiwa wancan mutane ba fakazzabu rusuli haka ne ko suka ƙayyata manzannina fa kaifa kana nakir yaya ukuwa na ya kasance da inkarin da nake game da waɗanda suke ƙaryata manzannina ai har yanzu fa maganar tana can baya ba suna cewa su wada dukiya ba ba suna cewa su wada yaya ba an ba su amsa ko ba ba su amsa ba arzikin wa yake ba da shi rashin arziki wa yake sanya shi Allah to kai in ma kuna ganin kuna da arziki waɗanda suka gabace ku da suka yi girman kai an halakar da su abin da suka mallaka ko ba ku samu ɗaya bisa goma shi ba iyakar take nan yanzu mu kuma da mu ake ayat tana nan tana yake sanda ga zo gana ga ya kai ka samu kaza duk abin da kan mallaka na duniya baka samu ɗaya bisa goma abin da wani ya samu kafin kai ba duk wani da ka sai ya mallaki abin duniya a yanzu in aka haɗu abin da wasu suka samu wanda suka gabata bai samu ɗaya bisa goma ba mu ɗauki misali garin ga waye kowa kuɗi a yanzu a cewa ba sai an kira sunan shi ba ko mu kaddara wani ya yi kowa kuɗi amma inda za a tattara kiluluwan shagunan su mutum biyar suna iya ɗaukar su eh eh bai gai bai rabo yanzu kaso ga kiluluwan kaso ga kakaf in an ka tara su wuri guda an karba mutum bai suna ya daukar su ko ba haka ba amma karuna makullan shi kawai taro na majiya ƙarfi mutum saba'in za su ɗauka da ƙyar za su yi tafiya da makullan shagunan shi kuma kowane shago kayan kuɗi ne a ciki to kai fa yanzu mun muna ganin mai kuɗin mu ma da ake cewa ya hamsa mai kuɗi har muna iya kiyasta inda za a haɗa makullan shagunan shi da wuya su gagar mutum bai ɗauka to shi ga wancan mutum saba'in suke fama da makullan ɗakunan shi shagunan shi kaga ba ɗaya bisa goma ba ko ɗaya bisa goma ba kai ba idan duk abu da kai ka ja ka kula hankali duniya haka take wani yana gaban ka Allah subhanahu wataala yake cewa qul ka ce da su inna ma a'izukum biwahida ni fa dai ina muku wa'azi ne da guda daya ai biwahida bi kalimatin wahida wa hiya la ilaha illallah ni ina yi muku wa'azi ne da ku karbi kalmar la ilaha illallah ita kadai nake kiran ku zuwa gare ta an taqumu lillahi cewa ku tsayu ku bi Allah subhanahu wa ta'ala aka ne ko masana ko biyu biyu wa furada da kuma ɗaiɗakunku sun mata tafakkaru sai ku je ku yi tunani ma'ana in kun karɓi kalmar la'ilaha illallah ku keɓe ku biyu kuna tattaunawa game da girman la'ilaha illallah ko kuma ɗaiɗakun ku kowa ya koma yayi yana tunani game da kalmar la'ilaha illallah nan ne za ku gano cewa ma bi sahibukum min jinna wannan annabin ku da aka aiko muku wanga abokin ku da aka aiko muku bai da hauka ku je ku yi tunani ba da ina muku gargadi ne da kalmar la ilaha illallah an fahimci hausa ku je ku tsaya ko ku biyu ko ku tai daban-daban kowa shi tsaya shi tunani game da kalmar la ilaha illallah game da wannan alkur'ani za ku dai gano annabin naku ba mahaukaci bane bai da hauka in huwa illa nadhirun lakum shi ba kowa bane face mai gargadi ne zuwa gare ku bayna yadai azabin shadid gabanin azaba mai tsanani ta same ku mana yana yi muku gargaɗe ku nisanci hushin Allah kaddar ku fada a cikin azaba mai tsanani ulka ce da su ma sa'altukum min ajrin ban roƙe ku wani abu na lada da za ku biya ni fa huwa lakum duk wani abu da kuke da shi naku ne ba nawa bane ulka ce da su ko ma sa'altukum alaihi nan ne muke ko ulka ce da su ma sa'altukum min ajal ban neme ku ba wani abu na lada na jinga da nace ku ba na inya muku wa'azi fa huwa lakum duk wani abu da kuka gani mallaka ku ne ba na buƙatar komai in ajri illa ala Allah ni dai lada na jingana da za a biya ne na gurin Allah وهو على كل شيء شهيد Allah madaukakin sarki mai shaida ne akan komai ai alim bi kulli shay Allah madaukakin sarki masani ne akan komai haka yace musu wannan idan mai da'awa ya rasa wannan a da'awarsa ba inda za shi an samu matsala duk wanda yake da'awa ya zamanto wa'inda yake ma wa'azi ya dogara ne ta sanadiyar wa'azin da yake ya samu abin da zai ci to an samu matsala ita harkar da'awa in wani abu ya samu riba kawace amma ana yin da'awa ne dan Allah ba dan wa'anda kake ma wa'azi su biya ka an gane misali ko duk annabawa Allah haka suka tafi to maluma ba an ce su ne magada annabawa ba to kai ma malami a matsayinka na magajin annabawa ka zo ka karantar da addinin Allah dan neman yardan Allah dan Allah shi biya ka ba dan mutane su biya ka ba in har za ka yi da'awa sai an biya ka ne da'awanka zai rushe kun bayan da zai ta yi kun ba za ka samu biyan bukata ba shi yasa duk da'awan da aka fara shi idan mai yin da'awa yana yi ne dan wani abu ya shigo shi ba da za shi rushewa zai yi idan za ka su annaban Allah a zage su a ce musu ka za oho su dai dan Allah suke yi Allah ya samu idan shi kulka ce da su inna rabbi yaqdhifu bil haqqi Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda yake mana umarni da gaskiya yakan ɗauki gaskiya ya jefa ta don ta yi faɗa da ƙarya Allah mulhuyubat wanda yake masanin abubuwan da suke a ɓoye an gane ko kenan malama suka ce ya bil haq ay yubayyinu al haqqa wa ya'muru bihi Allah shi ne yake aiko da gaskiya ya yi umarni da shi ya haska kawo mutane ya ce ga yadda za a yi ga yadda za a yi sai ta rusar da ƙarya ta ɗaukaka addinin musulunci Allah maɗaukin sarki ka sa mu yi amfani da gaskiya shi Allah allamul ghuyub mai yawan sanin gaibi ne kowane abu da yake koyi Allah ya san da shi qul jaa al kace da su gaskiya ta bayyana al haqq ana shine al islam musulunci ya zo ya bayyana an gane ko wama yubdi'ul batilu wama yu'id sa'annan abunda yake lalata menene abunda yake gina ƙarya da kuma abunda yake rayata duka sun riga sun rushe ana wama yubdi'ul batilu ay ma yakhluqu ash-shaytan da abunda shedan yake halis yake halittawa abubuwan da yake ai wal asnam da abunda kuma gumaka suke ririta shi zuwa ga mutane wa ma yu'ide da kuma abinda suke rayawa bayan mutuwa ai ma yuhi ba'da al-maut da abinda yake rayuwa bayan mutuwa Allah yake cewa gaskiya ta zo wa ma yubdi'ul haqqa da kuma abinda yake wa ma yubdi'ul batil ko da kuma abinda yake biyowa bayan barna mana abinda shedan yake kirkirawa shi ma ya gushe kenan kuma yu'id da kuma abunda yake maimaita shi ranar tashi alkiyama kenan na tayar da mutane bayan sun mutu ulka ce da su in dalaltu in na bata daga kan daidai fa inna ma adillu ala nafsi to ina bacewa ne ma kaina ma'ana cutan batan kaina yake dawowa wa in daitu in kuma na shiryu na faɗi abin da yake daidai فبما يوحي إلي ربي to wannan da abun da Allah yake min wahayi ne ma'ana dacewa ne da umarni na alkur'ani mai girma misal da kuka ga na faɗi daidai to qur'ani ne yake karantar da abun da yake daidai abun da kuma na faɗa wanda yake ba daidai ba to wannan kuskure kenan daga menene daga gare ne na yake ba daga abun da Allah madaukin sarki yayi wahayi zuwa gare ni ba Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Na, inda hu ne ne, shi ne muka ce kul ja alhaƙuƙo, ka ce da su gaskiya ta zo manzo sallallahu Alaihi wasallam ake ce da shi ya gaya ma mutane cewa gaskiya ya bayyana shi ne addinin musulunci. Wa ma yubdi'ul batilu sa'an nan kuma abun nan da su mushirkai suke kansa ma'ana wa zalal batilu kenan ƙarya ta gushi allazi la yabdu lahu ay athara ƙarya wanda wani alamu ba zai sake bayyana a kansa ba kamar yanzu an yi ruwan sama kafin a yi ruwan sama akwai kunfa idan ruwan sama ya zo ya bugi wannan kunfa to sai ya zamanto menene zai bayyana daga baya ruwan sama shine zai bayyana wannan kunfan zai gushe to haka ne duk abubuwan da ake na shedanu da shedanci zuwan musulunci ya kawar da wannan kuma wannan abun ba zai sake dawowa ya tabbata ba shine wa ma yu'id ay wa la yu'idu ila nufurihi ba zai sake dawowa din ya tabbatar da wannan abun ba kulkace da su in dalaltu in na bace daga kan daidai fa inna ma adillu ala nafsi to na bace ma kaina ne ma'ana lefin ni ne zai shafa wa inihi tadaitu in kuma na shiryu na tsaya akan daidai bari ma yuhi ilayya rabbi to wannan sakamakon abin da Allah madaukakin sarki yake min wahayi ne inan bi sababi ma yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai ji ne game da maganganun bayansa qaribun sa'annan yana kusa babu wani abu da zai yi masa wahala da zai ji shi na maganganun bayi kamar yanzu idan na yi magana da ƙarfi kowa yana ji ko ba haka bane in ni magana ƙasa ba kowa zai ji ba saboda ni kuna nesa da ni to shi Allah subhanahu wataala sami'un ne yana ji na maganganun ku nesa ƙaribin kuma yana kusa da ku ko da kun yi magana ƙasa ƙasa duka Allah yana shi babu wani abu da yake nisantuwa gare shi walau tara in fazi'u Allah yake cewa inda za ka ga abin da zai faru manzo sallallahu alaihi wasallama ana ba shi labari ne game da abin da zai faru game da kafirai a ranar lahira irin tsoron da zai kama su shi sa Allah ya ce walau tara illa za ka ga yadda kafirai suke in fazi'u yayin da suka tsorata sanadiyar sun ga azaban Allah inda za ka ga irin halin da za su shiga falafauta kuma ba za a kukuta ba ila malja ba inda za su tafi ariga an zo gurin da ba ba ba tsira sannan Allah madaukin sarki yake cewa wa ukhidhu min makanin qaribe sai a kama su a wuri wanda yake na kusa abinda ake nufi a nan yan ka yi busa kowa ya zo gaban Allah yanzu duk baya ya kakai maka ce wani na Amerika, wani yana england wani yana niger wani yana nigeria ko ba haka wani wani yana cikin ruwa ne wani yana cikin ƙasa to ranar kyamar don haɗuwa za a yi yanzu an haɗu wuri guda babu saman ƙasar an shi da sabuwa babu kware babu gangara yanzu abinda a sauro kowa ya karbi aikin sakamakon aikin da ya yi da shi Allah ya ce da manzonsa da za ka ga halin kafirai lokacin da tsoro zai kama su da abin ya baka mamaki mana da kaga abin mamaki to a kuma wannan lokaci lafauta babu wurin gudu ba yadda za ka yi ka gudu in ma an ce ba gudu to ta yi babu sai Allah yake cewa sai a kama su a wuri na kusa shine Allah ce wa ukhidhu min makanin qarib sai a kama su guri na kusa abin da ake nufi ba sai an taibi dakka ba idan kai da kana ya gudu ka bar nan ko to jin ba wurin gudu duk sai an ka so a kama ka kana nan ne ba inda zaka tafi duk wanda aka so a kama ba mu inda zai tafi ma an ce tai ka tafi ba inda zaka walau ta nan ne wa qalu suka ce amanna bih mun yi imani da alqur'ani yaushe wai a ranar lahira bayan sun ga azaban Allah wai shi ne za su ce sun yi imani wa ƙalu amanna bihi suka ce mu mun yi imani da shi mun yi imani da wannan yini na alkiyama Allah ya ce wa anna lahum at-tanawush haka ne ko Allah madaukakin sarki yake cewa ta yaya za su samu damar yin imanin ai wa kaifa lahum ta'atil iman وتناوله وقد بعد بعد عليهم مكان القول ko kuma makana qabulul iman mana ba su da daman yin imani lokaci ya kore shine ma'anar kenan wa qalu amanna bi suka ce mun yi imani da ranar alkiyama Allah ya ce wa anna lahum at-tanawush ina suke da dama ta yin imani dama ta kare musu min makanin ba'id tun daga guri mai nisa ba su imani ba sai yanzu ne za su yi imani gane ko Allah ka samu gane Allah ka samu gane wakar kafaru bihi min qabl Allah ce ai sun kafirce da ranar alkiyawa tun kafin yau tun kafin yanzu sun kafirce wa yaqdifuna bil ghaibi min makanin ba'id suna ƙaryata abun da yake a boye yaqdifuna bil ghaibi ma'ana suna ƙaryata gaibi me ake nufi da gaibi anan suna ƙaryata ranar alkiyama inda abu ne wa'inda ba su gani ba ba su tabbatar ba an ce musu zai faru kun sun ce ba su yadda ba da suna yin wasa da shi min makanin ba'ida daga wuri mai nisa ma'ana tun daga gidan duniya sun kasance sun karyata gaskiya sun karyata ranar tashi alkiyama rahila bainahum wa baina ma yashrahun Allah ce sai a sa musu shamaki tsakanin su da abin da suke sha'awa ranar lahira mai mutum yake sha'awa ta ce aljanna duk wanda bai bi Allah ba zai sha'awa aljanna Allah ce za mu samu shamaki da aljanna ba zai shiga aljanna ba wahila bainahum wa bain ma yashtahuna sai mu'mini ne musun ya mun shamaki tsakanin su da aljanna kama fu'ila bi ashiya'ihim min qablu kamar yadda muka aikata wa jima'u masu hali irin nasu kafin yanzu abinda ake nufi kafin yanzu mutanen annabi nuhu lokacin da aka yi wa'azi suka kiyan imani da bani ya zo ai sun nemi a jinkirta musu Allah ya ce a dama ta kare fir'auna lokacin da mutuwa ta zo masa ya nemi a bashi dama Allah ya ce a'a dama ta kare to shine sai Allah ya ce kamar yadda wa'incan kafirai muka ba su dama su yi imani ba su yi ba da lokacin kama su yi muka kama su bamu bari sun ka kare shiri ba to kuma ba za ku samu wannan dama ba yanzu babu magana tuba babu magana ku samu aljanna Allah madaukakin sarki yake cewa innahum kanu fi shakkin murib sun kasance suna cikin shakku abin kwankwanto na kareta in kaga ashakku shine tsayawa akan abu dan da arraibu da ashakku akan iya ba su fassara guda in suka zo daban-daban amma in sun zo wuri guda kowanne yana da ma'anarsa ashakku shakku ne wanda babu karyatawa a ciki amma arraibu shakku ne wanda akwai karyatawa a ciki birin kawo na misali mutum ne kaga ya shiga wannan koha ka tabbatar da ya shiga amma hankalinka ya ɗauko sai aka zo aka ce ma'ana wani sai ka ce ka gari ya shiga nan aka ce ka tabbatar sai ka ce to wallahi ban sani ba yana cikin koya hita haka ne ko ba haka bane ka ga yanzu nan kai dai baka tabbatar da yana can ba kuma baka tabbatar da ya hita ba wannan shakku ne amma shi kuma a rai shi ne shakku wanda da an ji wannan magana an san karyatawa na kake yi yanzu sai ka san ban da ko sisi sai yanzu in ce mawa ne Allah ya kaga gidan nan na bakin goduran din nan ni na sai shi kuma aka yi daidai da sadda nake baka wanga labari akwai wanda nake so in aura nan ina so in burge ta sai na zo na ce ma ai na sai gidan nan sai kace kaiwa ne kaiwa ne sai kai shiru ka yadda ka ce ƙarya nake amma a zahirin magana ka menene ka ga wannan rabi ne ke to su suna da shakku na ƙin yadda da akwai ranar tashi alkiyama Allah madaukin sarki ya samu dace wanda muka daidai Allah ba mu lada inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk